إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى قوتا جمال الآخرة هجرة من الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا جبو إلى دريه لدى أربعين دا شدة أولا مسلاتي من البركة من سنة مسجد مصعب بن عمير a ci gaba da darasin littafin alfasar hamawiyya al-kubra ta babban malami shekul islam shekh ahmad ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta wannan littafi an aihe shi hijirar manzala sallallahu daga makka zuwa madina shekara 661 ya rasu hijira tana da shekara 728 ma'ana yau da barin shi duniya wajen shekara 700 amma gashi Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka cikin alkhairin da ya bari ga littafin shi muna karantawa kamar yau ne aka rubuta wannan yake nuna ayyuka na magabata na gari yadda Allah subhanahu wata'ala ke sanya musu albarka yake kuma wanzar da ambatansu a ban ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka cikin abubuwan da zamu karanta a wannan littafi mai albarka kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana girman shi da kuma kiyayewa matsayin ubangiji subhanahu wata'ala da bauta mushi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni har yanzu muna cikin nukulat maganganun da shekul islam yake shirarwa daga littattafai wanda suke mabambanta sannan kuma daga malamai waɗanda suke mabambanta ya nakalto mana maganganu na jagorori na jama'u jama'u da yanki yanki tun daga waɗanda suke ulama na mutakallimuna malamai na mazahib mabambanta da kuma ma malamai na atsurku sufiya da kuma na ɓangarora kamar yanzu muna cikin kenan nakalin shegul islam wanda ya nakalto daga babban malami a shek abul hassan al-ash'ari mun wuce da magana irin ta su shek abul qadiri al-jiyari duka shekul islam yana nakalto mana waɗannan maganganu don gamsar da mabiyan waɗannan malamai din akan cewa in dai har da gaske ne suna bin waɗannan malamai to su ma waɗannan malamai ga matafiyarsu a ɓangaren abin da ya shafi siffofi na zatin Allah subhanahu wa ta'ala babu ja a cikin tabbatar ma Allah duk abin da Allah ya tabbatar ma kanshi a wajen musulmi na kirki wanda suka fara kawowa shakka da kuma kokonto da kore ma Allah subhanahu wa ta'ala ababe wanda suke na na sifofin zatin shi sune irin jami'a irin mu'tazila da sauran jama'u waɗanda suka kauce ma tafarki Allah tabbatar da mu kan ina ne ci gaba ila an qala wal iman qawlun wa amalun yazid wa yanqus wa nusallimu ar-riwayat as-sahiha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال هل إذوا عند الشيخ أبو الحسن الأشعري ya ce wal imanu ƙaunin wa amalu imani ƙaunin faɗa ne na baki wa amalin sannan kuma aiki ne wanda yake na aiki ne wanda yake na zuciyo aiki ne wanda yake na gabbai ƙaunin lisan faɗa ce tarshe amalin aiki ne na kalbi da kuma amalin jawari labudda imani ya zamanto al-itiqadu bil qalbi a kudursa a zuciya bayan an wadi a baki shi yasa ba mujarradin kawai itiqadin zucci bane ba kuma mujarradin fadin baki bane labudda harshen kai fadi sannan abin da harshen kai fadi ya zama zuciya ta kudurta rashin kudurtawa zuci shine yasa munafikai ba su zamanto wanda suke musulmi ba saboda Allah ya ce min nasu man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minina idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna yazudu wa yanqus sannan kuma inda ayi tsakani ne da sun fir'auna ma sun zama mu'mine yazidu wa yanqusu aiki yakan karuwa inda bawa yake aikata ayyukan da za su kara mai imani akwai asbab wanda suke jayowa ziyadatul iman da kuma wanda suke jayowa nuqsanul iman aikata kaba'irul dhunub a dunkule yana ragewa imani kusantar Allah da ayyuka waɗanda suke na farilla wanda Allah wajabta ma bawa yana ƙara ma bawa imani kusantar bawa yana ƙara ma bawa imani kusantar Allah da ayyuka na nafilfili suna ƙara ma bawa imani wa yankusu sannan imani yana raguwa kenan sababin raguwar ayyuka waɗanda suke na imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-iman bid'un wa sab'una shu'ba fa alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman wa nusallimu ar-riwayat as-sahihah ya ce wani sallimu muna sallama a ruwayatu sahiha ingantattun ruwayoyi an rasulillah sassa wanda suka tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allati rawahu as-siqatu wanda amintattun malamai suka zamanto sun rawaito wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa sallamawa da kuma miƙa wuya ga dukkanin abin da aka ce ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah subhanahu wataala ya tsarkake harshen shi ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake furcin shi yace wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha saboda haka dukkanin abin da ya tabbata na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nusallimu ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati rawahu hasiqatu hadisan da amintattu suka rawaito wannan yana nuna mana lalle musulmi ana buƙatar ya tsaya yayi bincike ya tabbatar da abin da yake ya tabbatar ga manzana sansan sanin kowa ne manzana sansan ya ba da labarin cewa lalle za a samu wanda za su dinga mushi ƙarya annab sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ka aka kai ba ma ima manzana sansan ƙarya ba Allah subhanahu wata'ala ma akwai masu yi mushi ƙarya Allah ya ce fa man azlam mimman iftara ala Allah kadiban wane ne wanda ya fi zalunta kai sama da mutumin da zai yanko ƙarya ya jingina ma ubangiji subhanahu wata'ala to kaga ana ma Allah ƙarya kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana daga kaba'irul zunub mutum ya kirkiro ƙarya jingina ma ma'aiki ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce kaza kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ko kuma hadisin da bai da tabbaci akan ingancin shi kuma sai ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce kaza wannan yasa zaka ga amintattun malamai tabbatattu suna dogara da littattafai waɗanda suke littattafan da tun da aka rubuta tun da aka wara wallafa-wallafan littattafai har zuwa yau duk musulmin kirki sun karɓe su da hannu biyu littattafai waɗanda magabata suka rubuta irin su imamu malik irin su imamu shafi'i irin su imamu ahmad bin hanbal irin su al-imamu abu hanifa shi yasa kaga shekul islam sai na kalto mana maganganu daga littattafan waɗancan malamai sai kuma ka dawo al'a'immatu sita tun daga ma littafin da yake mafi inganci ban ƙasa alal itlaq in ka cire alqur'ani shine sahih bukhari da kuma sahih muslim da sauran kuma wadancan arba da masalib da dukkanin ma'ajib da sunan da duk littattafai waɗanda ya zamanto an rubuta to zaka ga cewa ahlu sunna suna zame musu sune makoma zaka ga ana yawaita cewa bukhari ya rawaito muslim ya rawaito abu dawud da tirmidhi a yana cikin musnad na imam ahmad saboda mai littattafai ne wanda al'umma duniya ta musulmi duk musulmin kirki ya yarda da ingancin kuma abin da yake nuna ma ingancin sa yake ƙara tabbatar ma yadda Allah ya wanzar da littattafa a bayan ƙasa dan da dama sun rubuta littattafan nasu amma kuma babu su a bayan ƙasa da dama sun rubuta zaka ga alamar Allah ya karbi aiki sai kaga Allah subhanahu wataala ya wanzar da abin kuma abin ana amfanuwa da shi al'umma ta musulmi suna bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shine zaka ga duk gidajen da zaka shiga littattafan da ake koyan addini da su musamman wanda suka kumshi hadisan manzo Allah sallallahu da wuya ka je wani masallaci ko wani gida ko wani guri sai ka zo saboda Allah subhanahu wataala ya bar su ma dama addinin musulunci ana yin shi to kuma waɗannan littattafai ba za su gushe ba adilan an adili adali daga adali hatta ya tsaye ila rasulullah har ya tuƙaƙe zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba kowace magana bace suke karba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dole sai an samu tabbatin isnadi dole sai an samu tabbacin isnadi shi yasa Muhammad ibn Sirin Allah ya kanshi da rama yace kanu fi zaman al-awwal la yasaluna an al-isnad kul zamanin farko ba a damu da tambaye isnadi ba sahabbai ba bukata sun ce ma isnadi yace fa walan ma wa nasu sa'abu dalil amma da mutane suka dinga fadawa ko zazzabe da tudai qalu sammu lana rijalakum sai suka ce ku gaya mana mazajen rijalus salatin a lokacin fa yanzuru ila ahlus sunna fa yaqulu hadithahu sai su ne karjali sanad din da ahlus sunna ne sai a karba hadisan su wanda ba su kuma sai a mayar saboda al'amurra sun zama to sun canza an samu firqoqin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa sa taftarqu hadhihi al-milla a hadhihi al-umma ala salatin wa sab'ina milla wannan al'umma za ta kasu bangarora 73 ila an kala har zuwa inda abul hassan ya ce wani saddiqu bi jami'in ruwayati muna gaskata dukkanin ruwayoyi allati yathbutu wa ahlun naqli wanda ma abuta na kasawa suke tabbatar da ita min an-nuzuli ila as-sama'i dunya na sabkowar Allah zuwa saman duniya wannan yana bayani akan abin da yake aqida ta ahlus sunna wal jama'a saboda jama'a ta khawarijawa kaga suna da ja a bangaren hadisi shi'a suna da ja a bangaren wannan haka kuma mu'attila su ma sukan korewa iri-irin waɗannan hadisai din wa anna rabba azza wa jalla kuma lalle Allah mai girma da buwaya ya kudu hal min sa'ilin Allah yana cewa ko akwai wanda yake mai roƙo na hal min mustaghfirin ko akwai wanda yake neman gawara ta wa sa'iru ma na qalu da ragowar abeban da suka nakalto wa asbatu suka tabbatar khilafan lima qala khilafan lima qala al-zayd wa dalal safanin abin da ma'abuta karkace ma hanya ma'abuta fata suke kai na tawilin wannan yana daga aqida ta ahlus sunna wal jama'a aqida ta musulmi na turki imani da kuma gamsuwa cewa Allah dukkanin dare yakan sabkowa sama wadda take ta daya sabkowa da ta dace ma zatin Allah subhanahu wataala wannan Allah yana yin haka dan saboda ni'ima da fadala da tausayawa ga umma muhammadiyya al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wata'ala yakan yin kira subhanahu wata'ala cewa ina mai neman gawara in gawarta ne shi yasa bayan Allah wanda suke na gari Allah ya faɗi siffar su wal mustaghfirin bil ashar su ne waɗanda suke masu neman gafar Allah subhanahu wata'ala lokacin suhur wa bil ashari hum yastaghfiruna a lokaci wanda yake na suhur karshen dare suka neman gafar Allah subhanahu wata'ala saboda Allah da kanshi ne yake kenan kirari har bin mustaghfirin fa aghfira la lalle yana daga kuskuren da musulmi zai a ce rana ta wada ka kama barci misali lokaci har akai lokacin da Allah ke sabkowa saman duniya yana neman mai neman yana kira ga mai neman gafara Allah subhanahu wataala ya gafarta ne kai kuma ya zama so baka shagalto da istighfari ba a lokacin wani Allah kana barci wasair ma naqalu da ragowar abubuwan da ahlus sunna suke na kantarwa yana cewa ina mai neman arziki in bashi ina mai kira na in amsa mushi kaga wannan shine kuskuren da zaka ga wasu daga musulmi suke yi mutum bai kai ma Allah kukan shi ba akan Allah yi mun kaza yayi mun kaza yi mun kaza amma sai kaga yana kai kuka wajen bayin Allah sai ka samu cewa mutum za a yi sallah ta farilla a ida tare da shi birget sai ya tashi yanzu ya bar dukkanin guraren da cikin sallah ake gaya ma Allah sai ya bar waɗannan gurare din kawai furgin sai tashi sai kama roƙon halittun Allah ya bar mahaliccin kowa da komi bai roƙe shi ba amma yana gaugawa kuma ya roƙi halittun Allah wanda kuma su din ba za su bashi ba sai Allah ya bashi annabi sallallahu alaihi da kanshi yake cewa innama ana alqasim wallahu almu'ti ku sani cewa ni ne rabawa ne Allah ne mai ba mai badawa in ka gana baka Allah ne ya baka ni kawai aiki na rabawa ne ubangiji ne yasa arzikinka a hannuna to kaga maimakin ka zo ka masallaci ɗakin Allah wai ba za ka ji kunyar Allah ba a ce ka zo inda ake bauta ma Allah mafificin guri kuma ka tashi kana roƙon kana roƙon halittun Allah ka bar ka ƙi roƙon mahalicinka subhanahu wata'ala inda masu irin wannan za su tsarkake zuciya su gaya ma Allah a sallah in ta azzuhur ce ko la'asar ko lisha suna da lokuta guda takwas wanda su ne aqrab ila rabbihim sai kusa da ubangijinsu ba ko kusa da shugaban kasa ba ko kusa da firayde ko kusa da kaza ko kusa da dangote su su aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi inda bawa ya fi kusa da ubangijin shi wa huwa saji to yanzu a cikin sallar la'asar ko azan tana da lo kenan yanayi yanayi guda hud takwas wanda kake kafi kusa da Allah subhanahu wataala sannan kuma ga baya ga kuma lokacin da ka dago tsakanin sujjada da sujjada kaga shi ma kana roƙa la Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa afini warzuqni warfa'ni wajburni sannan ka kai goshi to ka tuna inda cikin sujjadodin nan zaka ce ya Allah ka san halin da nake ko kuma ma kawai kai tasbihi ka kudurta tsananin ka ka tsaya kai sallah da kyau sallah tana daga abin da take yayewa talauci وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك بالله الذي لا اله الا هو توهلا كذا متي da suka salla ka ganshi a alfaqarul mudkau ka ganshi a bakin talauci ne wannan Allah ba za ka gani ba in ka ga mutum yana cikin bakin talauci kalli sallar shi duk in ka ga lamari ya baci kawai tsaya ka kalli sallar mutum kuma mutum ya zo kama kukan talauci tambaye shi wannan bangaren ime da siha bangaren sallah in dai tsaya kula da sallah za ka ga Allah subhanahu wataala ya kayayya amma babu yadda za a yi baka kula ba da wannan kuma ka ce za ka samu yayewa wa man arada an zikiri fa yadda lahu ma'ishatan dankan wa nashiru yawmal qiyamati a'ma sai ka ga mutum yana shan wahala za ka iya huddo mishi ya maka wani kwadago misali sai ya zo tun kafin azuhur ya kama aikin a yi azuhur bai je ba la'asar bai je ba sai lokacin karan kan tashin shi ya yi lokacin da zai tashi rana ta zo haɗawa ya duba wani masallaci ya yi ɗan dunguran shi hoton kurciya kaga bai gama dagowa ba kawai zai dab dab dab kankace minti uku ya ɗida yanzu wannan in duk duniya za ta gamu ba za ta raba shi da talauci ba za ta raba shi kuma da wahala ba saboda mai rabawa da wahala Allah ne Allah subhanahu wata'ala kuma wa lamu annama inda Allah la yanalu illa bi abin da yake gurin Allah ba samun shaida da saboda haka kenan ka rusula sai Allah subhanahu wataala ya hore Allah ya sa mu gane mu dukufa akan yin abin da Allah ke so yarda da shi wa nu'awwilu fi ma talafna fihi yace wa nu'awwilu muna dogara muna komawa fi ma talafna fihi wa nu'awwilu muna zaman tsawa mun nemi taimako mun dogara ma'ana wa nastakilu wa na'tabidu muna dogara fi ma talafna fihi cikin duk abin da muka samu sabani mukan dogara ala kitabi rabbina arsalin tahin ubangijinmu wa sunnati nabiyina da kuma sunnar mu ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ijma'ul muslimina da kuma ijma'i na musulmi kaga abin da yake madogaran musulmi shine alqur'ani sunna da kuma ijma'i wa ma kana fi ma'ana da kuma abin da yake cikin iri-irin wannan wala nabtadi'u fi dinillahi abul hasan ashari yace ba mu zama muna kirkira ba addinin Allah Abdullahi ibn Mas'ud yana ta ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kar ku zaman to kin kun kirkira hakika an isar muku saboda haka nabta wa la nabtadi'u fi dinillah ba mu kirkira addinin Allah ma lam ya'zallana bihi abinda Allah subhanahu wataala bai mana izini ba wala naqulu ala Allah kuma ba mu faɗi dangane da al'amarin addinin Allah ma la na'lamu abinda ba mu da masaniya Allah na cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wa naqul kuma muna cewa inna Allah yaji'u yawm al-qiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai zo rana al-qiyama zawwa da ta dace ma za ta yi kaga nan da akwai tabbatar ma zatin Allah subhanahu wa ta'ala sifa wadda take fi'iliya al-ikhtiyariya siffa ta aiki ga zatin Allah sabanin waɗanda suke kore ma Allah subhanahu wa ta'ala siffar aiki alhali kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala fa'alun ne lima yuridu yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah yakan aikata abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala yakan yin aiki lokacin da ya ga dama yakan gudanarwa ba kamar yadda waɗancan falasifa suke tunanin zatin Allah subhanahu wata'ala tamkar wani abu ne wanda yake jami'i kama qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kamar yadda Allah ya ce wa ja'a rabbuka ubangijinka tuntuni ya zo saboda zawwar ta Allah a hilin alkiyama abu ne hakika shi yasa ma kawai aka ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa halin malaiku sun jeru sahu sahu wa anna Allah yaqrabu min ibadihi kuma Allah subhanahu wata'ala yakan kusanta bayi kaifa sha'a kamar yadda Allah ya ga dama kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne aqrabu ilayhi muka fi kusa kusa da bawa min hablil warid sama da jijiyar shi da take shayar da shi jini zuwa zuciyar shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kaga nan gurin kusanci anan kusanci na mala'iku ne Allah subhanahu wa ta'ala yakan fadin abu da nuru wanda suke nuni a jam'i wannan kuma dan saboda ta'azimi ne shi yasa Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi mu ne muka kusa da shi min hablil warid ma'ana kusanci na malaiku amma abinda malam ya ambata na cewa Allah ya qarabu min ibadihi kaifa sha'a wannan haka yake saboda ma dama ka tabbatar ma Allah subhanahu wataala siffa fi'liya ikhtiyariya to kaga Allah yakan aikata abin da ya ga dama subhanahu wataala saboda haka amma nan kusancin mala'iku ne ayar da malai istishari da ita وكما قال تعالى كما رد التي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ثم دنا sannan malaika jibrilu alaihi salam sai ya kusanci manzanarsa sai ya kusa da ma'aiki fatadalla ya zo dab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fakana kai har ma ya zamanto tsakanin manzo Allah sallallahu da malaika jibrilu qaba qausaini gwargwadon ka hada baka biyu au adila kuma ya fi zamantawa dab yadda mala'ika jibril ya kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto gashi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma alqurbu qurbul mala'ika shine kauli wanda yake rajihi kamar yadda in ka koma baya zaka ga siyakin ayi yana nuni akan haka bila an kala har zuwa inda Sheikh Abu Hassan yace wa la tajri ma dhakarnahu min qawlina wa ma baqiya mimma lam nadhkurhu baban baban yace wa sanatajju yace da sannu za mu kafa hujja wannan kuma shi ne addinin musulunci duk abin da ka kawo ka ambata hujja za mu ga yawanci waɗansu littattafan da suke ƙananu na matakin farko malamai sukan zubewa a ƙaƙirƙin ba tare da sun ambata ba dalilai da kuma madogara ba wai babu dalilai ba ne da madogara sai dai a mataki na wanda yake mai farawa ko kuma na ami kaga abin da yake bukata kawai ka tabbatar mishi da abu amma inda ka je gaba to kuma dole kenan akwai bukatar kafa hujjoji lima zakarna ga abubuwan da muka ambata a dunkule min kaulina na maganganun mu wa ma baqiya da kuma abin da ya kinji min malam nafku daga abin da bamu ambata ba baba da baban zami babe babe dalla dalla wannan nakali ne wanda shekul islam ya nakalto daga littafin al'ibana al'usulun diyana na sheikh abul hassan al'ash'ari wannan duka yana mana nuni a sayan da shekul islam allah subhanahu wa ta'ala cikin shekarama yake da tausi'a a bangaren abin da ya shafi maraji kuma abin da zai baka mamaki a duniyar su babu makatib ba maktabobi ba ne bake da kwai da ake rubutawa amma da yake abin kanshi suka damu sai kaga suna ambata waɗansu maraji inda mu ba mu same su ba wasu ma kuma sai daga baya bayan nan ne ya zama mun sami Allah subhanahu wataala ya tsansu da rama thumma takallama ala anna Allah yura wa tadalla ala zalika thumma takallama ala anna al-qur'ana ghayra makhluq wa tadalla ala zalika thumma takallama ala man waqafa fi al-qur'ani wa qala la aqulu innahu makhluq wa la ghayru makhluq wa radda alayhi thumma takallama sannan kuma ya magana ala anna Allah yura ya tantauna mas'alar cewa lalle ho Allah yura ana ganin shi subhanahu wata'ala a a a a lahira a aljanna thumma takallama ala anna Allah yura wanda mas'alar ganin Allah subhanahu wata'ala an ce an tahi mazhabobi kamar guda uku a dangane da wannan akwai firqaqin da suke halitta ganin Allah a duniya da kuma ganin Allah a lahira wanda kuma malamai ya gabata maganganu da aka nakalto cewa dukkanin mai itiqadin za a iya ganin Allah a duniya kamar yadda masu zurfafawa cikin yan ɗariƙu tufaye wannan shine aqidar shi aka ce wannan zindiki ne kamar yadda alqazi iyad ya ce man qala fi dunya yarahu bi ainihi fa zalika zindiqun tagha wa tamarrada yace dole zai ce a duniya ana gana yana gana Allah da ido to lalle wannan zindiki ne ya huce iyaka kuma yayi tsaurin kai Allah kare mu saboda haka kenan yin haka nan kafirci ne mutum ya ce a duniya za a ganin Allah Allah ba ganin shi a duniya kamar yadda Annabi Musa alaihi salam ya ce rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji na nuna min in ga zatinka Allah ya ce lan tarani Annabi Musa alaihi salam lan tarani ba za ka iya gani na ba ma'ana a nan duniya lan tarani ba za ka ganni ba a nan duniya wannan kaga lan ba a yi ba na fayi da ita na fayi wanda yake abdul abidina na fayi ne wanda yake muakkasi ma'ana a nan duniya abinda kuma yake tabbatar maka da haka nan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi wanda suke mutawatirai ya ga tafsirin cewa kuma a lahira ana ganin Allah ayoyi na alqur'ani sai suka tabbatar da za a ga Allah to kaga ba inda za a yi waccan ayar ta kore ba za a ga Allah ba a duniya kuma waccan ayar ta tabbatar wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira a wannan yini wani yini yinin alkiyama wasu fuskokin suna cikin ni'ima saboda karshen jin daɗi kenan kaga a duniya in kama mutum bisharar wani abu zaka ga alama ta annashuwa da walwala a tare da shi to dan Allah akwai wani abu karshe sama da yarda Allah subhanahu wataala shi yasa ganin fuskokin da za su ga zatin Allah su kansu fuskokin ba ɗaya suke da sauran fuskokin sun sha bamban da sauran shi yasa wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira mala yace wasadalla kenan wasadalla ala zalik ya kawo hujjoji thumma takallama ala anna alquran ala anna alquran ghayru makhluq sai kuma ya tantauna cewa lalle qur'ani ba halitta bane wasadalla ala zalika nan ma ya kawo dalilai ثم تكلم على من وقف في القرآن يتنتولا أكن أقيدة تواند سك الواقفة الواقفة سوني مثالا دا سك جابا شي سك قيا سك قيا أتكيا ma'ana ba za su ce bazanjan Allah ne ba za su ce halittar Allah ba ne wannan su ake ce ma alwasifa saboda haka ya tantauna a kan su kuma ƙauli rajihi su mutane ne wanda suke jahaniya wa qala yace la aqulu innahu makhluqun wala ghairu makhluqin wa radda alayhi ya raddi akan wannan kenan wancan dangane da kasuwa da aka gida uku a dangane da ganin Allah aka ce gulatu sufiya suna tabbatar da ganin Allah a duniya da ganin Allah a lahira mu'tazilawa suna korewa ganin Allah a duniya suna korewa ganin Allah a lahira ahlus sunna suna korewa ganin Allah a duniya saboda waɗancan dalilai din na alqur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sukan tabbatar da ganin Allah a lahira saboda dalilai na alkur'ani da sunna wanda suka tabbatar da cewa lalle za ga Allah a lahira muna gode ma Allah subhanahu wataala yadda Allah yake ma ahlus sunna muwafaqa suka zamanto wasa cikin dukkanin al'amura Allah tabbatar da mu akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala abul hasan al-ash'ari kuma sai ya ce babun fi dhikri al-istiwa 'ala al-arsh wannan babi kuma sai kulla shi a cikin al'ibana an usulul diyana don tabbatar da daidaiton Allah subhanahu wata'ala akan al'arjin shi da kuma tabbatar da ɗaukakuwar Allah subhanahu wata'ala akan halittun shi gabaki ɗaya subhanahu wata'ala faƙala ya ce in ƙala ƙa'ilun da wani mai faɗa zai ce ma ta ƙulu na filistuwa'i wai menene aƙidar ku dangane da istuwa'i ƙila lahu kace da shi inna Allah mustawin ala arshi Allah ya daidaita ka al'arshin shi, kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce, Ar-Rahmanu ala al'arshi sawa, wa ƙada ƙala Allah, haƙiƙa Allah ya ce, Ilai ya sa'adul kalimu tsayibu wal amalu salihu ya rfa'u, ilai zuwa ga Allah ne ya sa'adul kalimu tsayibu, kaga cewa ilai zuwa ga Allah ne, ya sa'adul kalimu tsayibu, tsarkakakkun kalmomi suke hauhawa, kaga kenan daga ƙasa zuwa sama, wal amalu salihu ya rfa'u, ayyuka na gari su ne waɗanda yarfa'uhu suke ɗaukaka wannan kenan alkalimu tsayyib saboda haka kenan ɗaukako cewa wal amalu salihu yarfa'uhu wannan kaga shi ma yana tabbatar da yarfa'uhu kenan daga ƙasa zuwa sama kaga ayar tana tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka inda babu al'amal salihu babu yanda za a alkalmu tsayi bai zamanto ya ɗaukaka mujarradin faɗin kalmar shahada in babu aiki to kalmar shahada babu inda za ta je dama ba karɓaɓɓiya ba ce labudda ya zamanto kenan ta haɗu da wannan shine zai tabbatar da ita kuma amalin salihinka shine zai ɗaukaka waɗannan kalimatu naka na gari saboda wannan shi zai tabbatar da imaninka wa qala ta'ala barrafa'ahu Allah ilayhi Allah ya ce bari dai Allah ya ɗaukaka annabi Isa alaihi salam ilayhi zuwa gare shi kaga aka ce an ɗaukaka annabi Isa ilayhi ko aka ce zuwa ga Allah kenan kaga subhanahu wata'ala wannan yana tabbatar da cewa Allah yana sama da za ta yi shi wa qala yudabbiru al-amra Allah ya ce Allah shine wanda yudabbiru al-amra yake gudanar da al'amurra min as-sama'i daga sama ila al-ardi zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma waɗannan al'amurra umarni na Allah da ayyukan bayi ya'ruju ilayhi kuma sai su hauhawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar mala'iku wanda manzala sallallahu ya ce ya ta'aqabuna fikum al-mala'ikatu bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar akwai su mala'ikun da suke baki baki a cikinku za su zo su dinga zuwa da ayyuka na bayi dare da rana zuwa ga Allah subhanahu wataala wa qala ta'ala hikayatan an fir'auna Allah subhanahu wataala ya faɗi yana mai hakaitawa magana ta fir'aun da yake hodi ma yake hodi lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya zo ya ambata mushi cewa ubangijin shi yana a sama sai ce ya hamanu ibn lisarhan ya kai hamanu ka gina mun dogon gini la'alli ablughu al-asbab wataƙila ni zan cimma zan tarar da hanyoyi asbab samawati hanyoyi na sammai fa asqali'a in bi ta wannan hanyoyi in je in tsinkayo in leko ila ilahi Musa in leko zuwa ga wannan abin bautar annabi Musa alaihi salam wanda yake riya cewa abin bautar shi yana sama wa inni la'azunnuhu kadhiba ni ina zaton kamar abin da yake faɗi cewa abin bautar shi a sama yake kawai ba baya sama kaga nan gurin fir'auna kazzaba musa fi qawli kaga sai ya karyata annabi musa inda na musa ce mai inna allaha fawqa samawati Allah yana saman sammai ya daukaka ga sammai saboda haka ya fir'auna yake karyata shi akan wannan kenan wannan shi yasa Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani a baya a nakalin shi yake cewa abu ne wanda yake tabbatacce cikin dukkanin littattafan da Allah ya sabkar cewa Allah subhanahu wataala yana sama ya ɗaukaka aka al'arshin shi subhanahu wa ta'ala a amintun man fi samai an ya sufa bi kuma arda Allah ya ce shin yanzu kullamunta za ku dinga aikata dukkanin saban da kuke aikatawa kun amintu man fi sama'i ubangijin da ya ɗaukaka a sama an ya sufa bi kuma arda ya kisfe ƙasa da ku sababin sabanku kamar yadda waɗancan kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa ubangijinsu sai ya game sai dunkule su subhanahu wata'ala ya hallakar da su sababin zunubinsu ubangiji subhanahu wata'ala ka karshen kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce fa kullan akhadna bi zambi kowanne daga al'ummomin can mun damke shi sababin zunubi Allah ya ce daga cikin su da kai man kasafna dimul ard waɗanda muka zukkuce muka yanke kasa muka kifar da su to kaga kenan آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها الأرش سمي بكوي الأرش ينا سمدس فلما كان الأرش فوق السماوات يا عند الأرش يزمنته ينا سمد سمي قدا بكوي قال هي الله آمنتم ينزكم أمنتم من في السماء Ubangijin da yake a sama, li'annahu mustawin ala al-arsh saboda ya daidaita a kan al'arshi allazi fauqas samawati wanda kuma shi al'arshi ya kere sammai yana sama da dukkanin sammai guda bakwai fa kullu ma ala fa huwa sama'un mala fa kullu ma ala duk abin da ya ɗaukaka fa huwa sama'un wanda ana ce mai sama fal arshu a'la samawati to al'arshi kuma shine kolin dukkanin samawati sammai din nan guda bakwai walaisa idza qala amintum man fis samai ba wai in yace amintum man fis sama yani jami'a samai ba wai yana nufin duka sama ba a wa inna ma arada al arsha abin da yake nufi al arshi alladhi huwa ala samawat wanda shine yake koli ga dukkanin samai gabaki da al'arshin Allah subhanahu wataala a duk halittar da Allah ya halitta babu halittar da ta kere gurin da al'arshi dukkanin halittun Allah suna ƙasa da al'arshin Allah subhanahu wataala ala tara mala yace baka ga annan ma azza wa jalla Allah mai girma da buwaya zakara samawat ya ambata samai faqala yace wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala al-qamara fihinna nura sai Allah ya sanya wata a cikin su ya zama so nuran mai haskakawa falam yurid ba wai yana nufin annal kamara yamla'uhunna cewa wata ya cika su duk gabaki daya wa annahu fihinna jami'an ba wai Allah yana nufin kaga wata yana cikin sama ta ɗaya ta biyu ta uku a ce yadda sama ta ɗaya ke da kwai wata to haka ta biyu ma akwai wata tunda wajalar kamara fihinna nuran kenan me ake nufi wannan dai sama wadda ta zamanto ta kere mu ita ce ake nufi wa ra'ayna al-muslimina jami'an yace wa ra'ayna al-muslimina jami'an kuma gabaki ɗayan musulmi kai haɗa mun har ma waɗanda ba musulmi ba muna ganin su yarfa'una aydiyahum suna daga hannayensu idza da'u idan za su yi addu'a na hawa sama yanzu kuma Sheikh Abdul Hassan Ash'ari bayan ya kawo maka waɗancan dalilai sai kuma yake nuna maka abu na fitsira wa ra'ayna al-muslimina jami'an yace muna ga allahirin musulmi gabaki da wanda aka ce bai takaita ba musulmi kawai har ma waɗanda ba musulmi ba idza da'u in za su addu'a na hawa sama suka daga hannun su waje da sama li'anna Allah 'ala al-arsh saboda Allah subhanahu wata'ala ya daidaita ga al-arsh allazi fawqa as-samawati al-arshin da kuma yana sama da dukkanin sammai walaula anna Allah 'ala al-arsh ba dan Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi ba lam yarfa'u aydihum lahu al'arshi da babu yanda za al'umma musulmi su dinga daga hannayensu waje ja al'arshi kama la yahutunaha idza da'u ila al-ard yace kama la yahutunaha kamar yanda su al'umma ta musulmi la yahutunaha ba su sabke hannayen nan yahutunaha min al-haqqi shine al-wad'u wal inzal kaga haqqi yahutu haqqan kenan mutum ya sabke abu yayi kaza kenan za ka ce haƙƙa wuzurahu ya sabke nauyin shi ka gani saboda haka kenan kama la ya hukuna ha kamar yadda al'umma ta musulmi ba su sabke hannun iza da au in za su yaduwa ila al kaga babu wanda zai addu'a ke shimfiɗa hannun shi a ƙasa ko kuma ya shimfiɗa ko ya kalli gaba ko ya ɗaga ɓangaren gusum ko arewa ko abin nan a gabaki ɗaya ka ɗaga hannaye zuwa sama yace to kaga fitra ma ta yi nuni akan wannan wannan abu da hassan al'ashari shi ne ke bayyana mana wannan kaga yana nuna mana asalin ashariya musamman waɗanda suke mutaƙaddimun za ka ga suna tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma za ta yi sannan haka ɗaliban abu da hassan al'ashari wanda suke ba masu ta'assubanci ba su ma dai sun yarda da tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin wata siffa wadda ta zo a Qur'ani ko a Sunna kuma sun yarda da haramcin sun yarda da haramcin kore ma Allah wata siffar da Allah ya tabbatar ma kai ko manzannin shi suka tabbatar mishi subhanahu wa ta'ala waɗanda suka zamanto suna kan kore ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tawili zaka ga ɗaliban shi ne wanda suke na baya baya mutaakhiruna daga cikin wanda suke a sha'ira wanda suke kan kullabiyanci su ne za mu ga kenan har yau suke kan wannan kuma mafi yawa za ka ga masu jingina kansu zuwa ga ash'ariya dukkan wannan suke sun maƙala sannan dai abu da hassan ash'ari allah ji kanshi da rama ya faɗi ya ce fasulun wa qad qala qa'iluna min al-mu'tazilati wal jahmiyyati wal haruriyya inna ma'ana qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa annahu istawla wa malaka wa qahara mala ya kulla wani fasali na musamman don yin raddi ga waɗanda suke fassara alkur'ani suke lankwasa alkur'ani suke ƙarin alif wadda take aliful jahamiyya kamar yadda yahudu su ma suke da nun wadda take sausu Allah subhanahu wa ta'ala ce musu qulu hitsatun su kuma suka ce hintsatun suka yi ziyada ta nun to haka su ma waɗanda suke jahamiyya suna da alif nasu maimakon istawa su kuma su istaula istaula kaga saboda haka kenan su ma sai zaman to sun yi ƙari na istaula kenan maimakon istawa sai su yi ƙarin istaula Allah kare mu kenan malam daraji akan yadda suke fassara wannan kuskure ne kuma haka za ka ga dukkanin magabata wanda suka rubuce-rubuce sun yi raddi akan wannan ta'adi da kuma ta'annuti da kuma wannan ilhadi wanda jahamiya suka yi wanda kuma malamai ba su mamakin ilhadi na jahamiya sau da aƙidar jahamiya aƙida ce wadda asalinta ta samo tushe daga yahudu kuma yahudu sanannen abu ne yadda suke canza zance daga mahallin shi sau da haka kenan za ka ga duk malamai sun musu mursali akan wannan ya gabata shekul islam yana da risala wadda ya rubuta wadda ya bayyana fuskoki guda ashirin da suke nuna bacin fassara istawa akan istaula sannan kuma ibnu qayyim a cikin muktasar na as-sawaiqul mursala ba kamil din ba a muktasar a kamil zaka ga sake sani a muktasar kuma da akwai wannan wannan din ya ambata fuskoki 40 da wani abu wanda suke rusa fassara istawa da istaula babu wani wajahi daga audu wanda istawa wanda istawa za ta ɗauki ma'ana na abin da ya shafi kenan istaula shi yasa lokacin da aka tambayi shekul islam aka aqida shi ne yake bayanin ya sa'iri an mazhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yas'alu hubbu sahabat kullihim li mazhabi wa mawaddatul qurba biha atawassal ka gani har inda yake cewa qulu qala ma qala rasulul mustafa al hadi wala ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول يتي آيات الصفات هنا هنا ندسل تسكيا يتي قبها لمن نبذ القرآن ورآه وإذا استدل يقول قال الأخطل يتي للي موزن ساوى يا ثبتا ga mutumin da zai jefa alkur'ani bayan shi duk lokacin da zai istidlali sai ɗauko baiti na na afdal an-nasarani sai ya kawo shi a matsayin shaida cewa fadistawa bishirun alal iraqi min ghairi sayfin wala damin min iraqi yace to kaga wannan kubu halliman na mazan qur'ana wa ra'ahu wa yastadalla yaqulu qala al-afsal wa qad qala qa'ilun min al-mu'tazila haqiqa masu fadi daga mu'tazila sun fadi cewa wal jahmiya da kuma jahmiya wal haruriya da kuma haruriya ya gabata cewa al-mu'tazila sune kenan waɗancan mabiya irin suwasil bin asa jami'a waɗancan kenan mabiya jihar bin safwan haruriya su ne wanda suke shi'a su ne wanda suke tatsine inna ma'ana qaulihi ta'ala nan le ma'ana fadin Allah ar-rahman alal arshi stawa annahu istawla kaga fassar istawa da istawla aqida ce ta mu'tazilawa aqida ce ta jahmiya aqida ce ta haruriya ba a sani ba ahlus sunna da canza zancen Allah hakikanin shi ahlus sunna tun daga sahabbai na manzon da tabi'ai har zuwa yau ahlus sunna shine tabbatar da abin da Allah tabbata wa annahu istawla cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala istawla yayi rinjayi wa malaka wa qahara ya mallaka ya kuma rinjayi al'arshi wa anna ma azza wa jalla fi kulli makanin cewa Allah mai girma da buwaya yana a kowane bigire wa jahadu an yakuna ma ala arshi suka musa cewa a ce Allah ya daidaita al'arshi kama ƙara alin haƙƙi suka ƙifin abin da alin haƙƙi suke kai shi ne alin suna wani jama'a wa za a buki listuwa'i a dangane da istuwa'i sai suka tafi ilal ƙudurati zuwa ga alƙudura falaukana kama zakaru inda kamar yadda suka ambata ne kana la farqa bainal arshi wal ardi sabi'a to ai sai zama babu bambanci tsakanin al'arshi da sama ta bakwai saboda ai Allah ya yi rinjaye ya mallake yana da iko tun daga sama ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai gabaki ɗayan sammai ni anna ma qadirun ala kulli shay saboda ai Allah mai iko ne kan komai in har ana nufi ar-rahman ala al-arshi tawa ma'ana Allah yana da iko akan al-arshi ko ya rinjaye akan al-arshi to kaga ina ne Allah bai rinjaya ba ina ne Allah bai da iko a shi shin ikon Allah ya taƙaita ga al-arshi ne kaga kenan tawilin da suka yi sai ya nuna cewa ba daidai bane ba saboda Allah ai iko ne akan komai wal ardu da kuma kasai fallahu qadirun alaiha Allah mai iko ne akan kasai kamar yadda yake iko akan al'arshi wa alal hushush kai babu wani guri hatta da guraren da ma suke na kazanci ne salangu ne ina ne inda babu iko wala li'anna ma qadir ala kulli shay wal ardu fallahu qadirun alaiha wala al-wushush wa ala kulli ma fil ala kai duk abin da ka sani a duniya ba inda Allah ba shi da iko falau kana mustawiyan ala al-arsh da a ce daidaiton Allah akan al-arshi bi ma'ana al-istila al-istila ma'ana shi rinjaye ko iko wa huwa azza wa jalla mustawlin ala al-ashya kulliha to ai Allah mai iko ne akan duk wani abin da ka sani la kana mustawiyan ala al-arsh da ya zaman to mustawiyan ala al-arsh yana da iko akan al-arshi wa ala al-ardi wa ala samai wa ala al-hushush wal aqdar kai har ma kowane irin abu ma gabaki daya li'annahu qadirun ala al-ashya to da Allah yana da iko kan dukkan abubuwa amma ba a nasabta ma Allah subhanahu wata'ala iko akan waɗansu ababe wanda suke mustaqzara tare da Allah subhanahu wata'ala yana da iko duk a wannan gurare amma kaga ba ka ce ba mai iko akan kaza kaga ba a jingina ma Allah irin wannan yadda kwanaki wani yake roƙo yake addu'o'i yake amfani da ire-iren waɗannan abubuwa ne kaga duka ba za ka nan ba ka ce ya mai tsiyasawa mai kaza mai kaza kaga ba ma Allah subhanahu wata'ala nan ba za ka jingina ba ya mai yin kaza mai yin kaza wasu abubuwa tare da kuma shi ne yake a ce me ka ce to ba shi dai ke yin wannan kaga ba ka zo ba kana ya mahalicin karnuka da kaza da abin da kaga baka girmama ba Allah subhanahu wata'ala sai ka leka manya-manyan ababe ya mahalicin samai da kasai mahalicin mala'iku kaza kaza kaga wannan ne ake amma waɗancan Allah ya halicce su amma ana jingina a ce ya mahalicin waɗancan abubuwa fa a jinginawa لأنه قادر على الأشياء مستول عليها وإذا كان قادرا على الأشياء كلها إن قهر الله من إيكو نيكا دب أبوه ولم يجوز عند آل من المسلمين baya halitta wajen wani daga musulmi an ya kule ce inna ma mustawin alal hushush yace Allah subhanahu wataala mustawin alal hushush yace ya daidaita alal hushush wal aqliya aka ce al hushush jam'i ne na hushin hushin shine kenan guraren da suke na kazanci kamar salangu da bandakuna aqliya shine bandakuna kenan lam yajuz an yakuna al istiwa ala al arsh bi ma'ana al istila kaga baya halitta ka dauki ma'anar istiwa ka ba ta ma'ana ta alistila tunda in ka ce ma'ana istiwa'i istila'i ne ka ce kenan iko ake nufi to ina ne Allah bai da iko ko ina ma Allah yana da iko to kaga tunda Allah yana da iko akan ko ina saboda haka kenan ba za ka ce ba kuma Allah istawa ala kaza ka gani tunda mi wancan gurin baka nasarta ba ce Allah subhanahu wataala yana da iko kan kaza kenan wannan zai ke nuna ma'ana istiwa'i ba ma'ana istaula ba ce ba in ko ka fassara istiwa'i da istaula cewa iko kudura rinjaye to abin da zai bayu kenan barnar da za su zo kenan kaga kenan zaka iya cewa istawa ala kaza istawa ala kaza shine yake nuna maka kenan lam yajuz an yakuna listawa ala al-arsh bi ma'ana al-istila to da ka baya halitta ya zamanto istiwa'i da ma'ana al-istila allazi huwa amun fil ashiya kulliha wanda ci istila'i ya game ko ina ko ina ma Allah mustawlin alayhi ko wani guri ma Allah mustawlin alayhi sai dai ba za a jingina wasu gurare wanda suke ba su dace ba ko ba za ka ce istawla ala kaza amma ko ina ma Allah mustawlin alayhi amma al'arshi kaga hi Allah subhanahu wata'ala yake banta arhaman ala al'arshi istawa sai ce al-istila allazi huwa amun fil ashiya kulliha wa wajaba an yakuna ma'ana al-istila' kaga sai zama wajibi wa wajaba kuma ya zama wajibi an ya kuna ma'ana listuwa ya khussu ya zama to ma'ana alistuwa ya khussu al'arsh ya ke banci al'arshi dunan ashiya kulliha saboda istiwa'i kenan daidaito ake ne kaga kuma babu yanda za a yi ka ambaci daidaiton Allah akan gurin da ba nan bane Allah ya daidaita akan shi wa zakara dilalatu min al-qur'an ya ambata dalilai na al-qur'ani kamar ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala gurare bakwai da ya ambata istiwa'i والحديث ينبت حديثي والإجماع ولا أكد كمشي وهن كلمة ينا تبت الروانا وأن يسا ابن قيم كينام ينبت فسكوكي سنة يوركس يولاتس لكن مختصر سوائق المرسلة ينبت فسكا أربعين دبيو wacce take ba ta fassara istuwa'i da ma'anar istaula saboda haka ba su da alaka wala ta kusa wala ta nesa sun maƙala a shek abul hassan ya kuma ce babul kalam fil wajhi wal ainain wal basar wal yadain wa zakara al ayat fi zalika sai kuma an bata mazhabi na abul hasan al ash'ari dangane da as-sifatul khabariyya dan karshen suka suka ne a tabbatar ma cewa dukkanin sifatul khabariyya wanda wancan mu'aqqila suke korewa suke tabbatar da kawai siffa wanda hankali ne a hankali ne ya tabbatar musu amma dukkanin siffar da ta zo ta hanyar ayoyi ko kuma hadisai akan zafi Allah subhanahu wataala to he su kore he siffar da hankalin su ya iya dauka tare da waɗancan sifatul khabariya ba fa hankalin su ne fa bai dauka karka ce hankalin tura ne a su kawai hankalin su ne bai iya daukan wannan in an ce Allah yana da hannu to ai hadisin shi ma suna da hannu shi ne mana zama su abu amma siffa kuma wanda suke na abin yanzu misali siffa ta rayuwa kaga ai wai a hankali in har Allah ba raye ba ne to ai da babu da bai yi ba kaga a hankalta in suka ce suka kore ma Allah siffa ta rayuwa a to kuma ya kuma gashi mu ya halice mu yana gudanar da mu to kenan hankali ya tabbatar da siffa ta rayuwa siffa ta kudura ya ce hankali ma na tabbatar da ita saboda ai inda Allah bai da kudura ai da bai kashe mu koyi kaza sun suka kore siffa ta kudura kaga kenan sun kore gudanarwa Allah subhanahu wataala ga baki da siffa ta ilimi sai su tabbatar da ita saboda wai hankali ya tabbatar amma sifatul khabariya siffofin da suka zo a Qur'ani ko a hadisi wanda suke ga hankalinsu bai ɗauka ba to shine kuma sai su kore su ko kuma su musu tawili ga waɗancan kenan wanda suke imma ahalu tajil imma ahalu tawil imma ahalu mene ha ta tafwid ko ahalu tafwid waɗancan guda uku ne fa ثم قال شباب الكلام في الوجه والعينين والبصر baban da zai bayyana mana tabbatuwar alkalamu zancen Allah su tabbatar da zancen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kan shi cikin alkur'ani ya tabbatar cikin sunna ta manzo Allah sallallahu a manzara sa sai tabbatar a hadisai na shi ingantattu wannan sifatul kalam iya daga dalilan da suka tattara suka hada ya zamanto jahan bil safwan ya zamanto an zartar mashi da wannan hukunci ne korewa zancen Allah subhanahu wata'ala yace sam Allah bai zance da Annabi Musa ba aka ce gashi Allah ya ce kallama Allah Musa taklima yace a a wannan ba ba kalam ba zai saboda haka kaga irin waɗannan abubuwan su ne wal waja fil wajhi wal ainaini da kuma idanu wal basar wal yadaini kaga dai karshen tuka tuka tuk jawabul hasan al-ash'ari wa ya kwabe wacce riga ga baki ɗayan ta yayya ga ta ya wurga ta jimmi wa zakara al-hadith fi zalika ya ambata kuma al-ayat ayoyi wanda suke tabbatar da waɗannan sifofi din dama ayoyin ba wai abul hasan al-ash'ari bai san su bane ba hadisan ba wai bai san su bane ka lura an karanta ayoyin an karanta hadisai abin kawai muwafaka ce daga Allah kenan yanzu dawa mutum ya karanta ayoyin ya karanta hadisai ya yi musawil yanzu in ya gane ni ya rage shikenan kawai tabbatarwa ce kaga babu wata wahala ba wani sabon zubi bane zai sai dai kawai a nuna mushi ga yanda abin yake ga yanda abubuwan suke sahiya ga kuma littattafan da ya kamata sai ya ga mai maraji shine kenan sharadin mutum ne da ga matsayin da yake yanzu in ya gane tafarki ya dawo to dole kuma sai a nemi littattafai wanda suke tabbatattu shi yake nuna tabbacin kenan zai gane sai kuma a samu malaman da suka gane sai a gama shi amma mutum ne ya fara ganewa kuma sai ya dawo misali zai tafsir sai zama tafsirin nashi wanda zai yi tafsiri ne wanda da tawili da tafsili da kaza ciki kaga ya zai iya ganewa ba zai gane ba to sai a gaya mai littattafan tafsirin da zai shagaltu da su littattafan hadisan da zai shagaltu da su littattafan kazan da zai shagaltu da su duka kenan gashi saboda haka sai wannan sai tabbatar da shi akan abin da yake daidai ورد على المتأولين أبو الحسن الأشعري سيردي ga muta'awili na bi kawalamin tawili da doguwan zance la ya sau hada al-mawdu li hikayati wannan bigirewa ba zai yalwata ba akan a nakalto wannan maganganu din kaga aka ce wa radda ala al-muta'awilina sai raddi ga wanda suke muta'awilina ahlus ta'wil ma abu tayin tawili saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya sanin girman Allah subhanahu wataala kamar manzanin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ne mafi sanin zatin shi a antum alam amillah. Allah cikin Ƙur'ani shi an bata siffofin zatin shi. Manzannin shi kuma suka zamanto sun tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Manzannin Allah wanda ba wanda ya fi sanin Allah Yesu. annabi sallallahu alaihi da dai bai taba ba ma sahabbai tawilin wata aya ko wani hadisi yace wannan ba haka ba ake cewa ba cewa Allah yana da kaza ba ce Allah sahabban manzo sallallahu alaihi su ma ba su taba yin wannan ba shi yasa waradda alal mutaawilina sai raddi ga mutaawila bi kalamin tawilin da dogon magana yau raddi ga mutaawilun misali za ka yi raddi ga mutaawilun sai ka tsaya ka kalla a dunkule za ka yi raddi ga ahlus ta'awili duka amma a keɓance inda za ka zo kana karanta littafin wani muta'awwili ka ɗauko misali sharhin nawawi al-minhaji na muslim kai dai da ni da kai da malamina da malaminka mun yi musulmi ma musulmi wannan sharhi fasul bari ni ban yi ba malamina malaminka bai ba kenan wannan wani zuhudi ne suka yi waɗancan mutanen yanzu he kaga can gurin ibnu hajar ya kuskure ibnu hajar ya yi tawili nawi ya yi tawili to zuba hinka zuba bakan nawi alhali malami na malamin ka yana kuskure kai ma kana kuskure ka gani amma kuskure din malamin ka ne sai ka bashi uzuri in kuma misali ibn hajar ne wanda malami na da malamin ka gabaki ɗaya mun sallama ma ibn hajar kuma sai ka jira kan shi kai ta faɗin maganganu kai ta faɗin kaza shin da kwai adalci cikin wannan haka wani daga cikin ɗalibai aka ce samu wani daga malamin su yana yawan malamin yana yawan sukan fato bari yana yawan sukan ibn hajar yayi kaza yayi kaza yayi kaza yace to mala abin da ya kamata tun da ne hafiz inna nawawi suna tawili a wannan shari da suka ma bukari ni zai hana kawai mu ajiye su he kama da wani shari kenan kawai sai mu dukufa akan shari da babu tawili babu abin da sai mu ajiye waɗancan kaga kaga shine lazamin magana ke to kaga da yawa zaka ga ɗan uwa suna irin wannan kuskure kenan abin mamaki za ka samu mutum in aka ce daftar rabi hafizahullahu ta'ala ya kuskure guri kaza yanzu sai ya huto na ta bala'i an taba daftar rabi an ce ba daftar rabi kaza amma wa gefe daya zai taba malik zai taba shafi zai taba kaza zai badda a ibnu hajar ya badda a nawawi ya badda a kaza duka wannan ya rada amma can gefe an ce mai wani ya kuskure kaza to dan Allah sai ka gaya mana daftar rabi annabi ne da baya yin kuskure in har mun yarda za mu ce imam mali ya kuskure ta kaza ya kuskure ta dan ni malami na ban yarda zai kuskure ba kaga wanda adalci shi muka rasa a duniya kawai yanzu ka zo malamin da yana tahiya ban kasa malamin da yana tahiya ban kasa fa innal hayya la tu'man alayhi fitan nawa suka samu intikasi kaga zaka iya samun malami ya faɗi magana ya kuskure a magabata in har ya zamanto waɗanda a immatul arba'a ga baki ɗinsu an karafa musu ma min la illa raddun wa murdudun alai illa sahib hadha qabr inji imam malik in har zai zamanto irin su muhammad ibn hasan ash-shaybani in har zai zamanto irin su abu yusuf yanda suka karafa ma abu hanifa yayin inda suka wafaka ni in har zai zamanto ɗaliban imam malik ya zamanto suna da maganganun da za a ce maka ibn rushd ya ce kaza wane ya ce kaza mazir ya ce kaza a gaya ma ibn qasim shi ga abin da yake duk sun khalafa ma imam malik dan Allah ya kuma malami na da malamin ka in an ce malami na kuskure ko malamin ka an ce ai kuskure ka ce san malamin ka ba zai kuskure ba amma ke hede kuma kana da bakin da zaka kuskurantar da imam malik alhali ya hi malami na hi malamin ka tsoron Allah kaga wannan adalcin shi muke rasa a mu masu tafiya bayan ƙasa yau mu masu tafiya babu wanda kai tun da aka binne wanzanar sa aka binne wanda bai kuskure abin da ake bukata insafi kuma dole babu yanda za a samu daidaito sai mun kula da maganganun bakin mu kuffa alayka hada Allah subhanahu wataala yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa a duk lokacin da wai na wa qulu lin nasi husna Allah subhanahu wataala yake cewa a duk lokacin da za ku faɗi magana a duk lokacin da za ku faɗi magana to ku faɗi magana wadda take mafi kyau ayan nan da Allah subhanahu wataala ke wa za kuntum fa'alu aba ita wa wa qulu qawlan sadida fa wa qawlan sadida qawlan sadida shine magana wacce take ta adalci wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan wa kullu yudari yaqul lati asal inna shaytana yanzaghu bainahum bayi su faɗi magana mafi kyau shedan yana sa fusga da kiyayya a tsakankani da juna Allah subhanahu wataala ce qulu lin nas husna ku ga ma mutane magana wanda take mai daɗi babu yanda za ina son in tallata wata haja in zo in dinga sakin baki kan mutane babu yanda za a yi kuma in ce nasiha nake ma in zo in dinga sakin baki kan mutane kuma addinin musulunci ya ba mu ka'ida wanda rashin ta yaushe yake ba mu wahala Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu alladhina bighairi ilm kar ka zagi abinda wanda suke bauta ma wani Allah suke bauta ma sai kiyayya ta sa su zagi Allah matsar bakka so a zagi kasar ka kakka zagi kasar wani bakka so a zagi shugaban ka kakka zagi shugaban wani ya za ka kare gwanin ka ka hana wani ya kare gwanin shi in ma siyasa ce kake ka ga wannan duk kuskure saboda haka wannan kuma shine fitinan da za ka ga ake faman a jazata a tsakankanin al'umman da za ka samu al'umma ne guda ɗaya kawo misali mu da najeriya kaga ka ce nijar ka ce najeriya wani abu ne wanda yake kawai bai ɗaya duk mu da muke wannan masallacin babu wani wanda bai da dangi dan uwa shakiki ko li'abbi ko baba ko kaza haka ake tafiya wani za ka samu rabi ne rabin ku a can rabi a nan haka ake tafiya kuma ko ina ma ka zo duk haka ne ake sau da haka ma wai ka ga ma wani ya ga wai dan najeriya ce wani dan najeriya ne in dai dan da magaram ne in dai dan da magaram ne to kamar kan shi ne birma ma uka saboda gabaci ɗaya kawai bai ɗaya ne ba wanda bai da dan uwa kanan baba wan baba dan uwa kaza duk haka kawai ake tafiya kaga babu zancen wani ya zo kaza wani ya zo kaza ko kuma wani ya zo shiga ce wani ya zo yocin rani da afirka wani zai zo cin rani mu adadin wanda suke cin rani sun yi wanda suke nan wanda suke cin rani a kasashen waje sun yi wanda suke kasa kuma cin ranin nan Nijar sai ko Najeriya kaɗai ake zuwa cin rani kalai kamar yadda gwara suke hawa jirgin ruwa da makudan kuɗaɗe ma suna mutuwa kaga duka wannan wani abu ne wanda zaka ga mafi yawa shedan ne inda shetanin zahu bane shedan ne yake sanya wannan fusga inda kiyayya a tsakankanin al'umma saboda haka kuskure ne hatta da waɗansu daga malamai da zaka ga har su kama sunan wasu duk wannan kuskure ne kuma in mi malami ya zo shi ko daga Nijar ko daga Najeriya ilimi ne ake ma hidima ilimi ne ake ma hidima in malami ya zo duk abin da aka mishi wannan wanda suke ba su san abin da su ne suke faɗi amma in ya za a zo malami ko mi aka mishi abin da ya kaya hai abin da aka mishi shi malamin aqida ya karantar addini ya karantar tarbiyya ya karantar to dan an dauki wani dan alheri amma malami shi in ka kimanta abin da shi ya kawo wance abin a bakin nawa yake ba bakin komi da yake saboda alherin da ya kaya hai wannan kin yawa sannan kuma musamman kenan in dai ya zamanto za a taba wancan ya rusa wancan wancan rusa wancan malamin to har zai zama to mun yi biyu babu gaba daya shi yasa ma kaga makiya suna samun dama kaga suna amfani da wannan dama din da masu kiyayyar da'awa ta sunna kaga suna amfani da wannan dama da waɗanda ma suke makiyan addini suna amfani da wannan dama kenan irin abin da da kawai yan daudu aka sani da wasu yan duniya suna dan abubuwan su su ya kamata mu dinga ce ma ba kyau amma mu ja bakin mu kawai mu yi shiru akan iri-iri wannan kuma mu talakawa da kwai bakin geshi malami da kwai bakin geji shi shi dama malami gudanar da kasa ba na shi bane ba shi aikin shi karantar da al'umma siyasar shar'iyya din shi karantar da al'umma yanda yake da abin nan su kuma wadancan ahalin abin suna can gefe sai dai in kai ma kana kan wannan to kuma shi kenan sai ka gudanar da kenan a wannan a bakin matsayinka amma iri-irin waɗannan abubuwa wanda wani shugaba faɗi magana ba ta kai ta kawo ba wancan sai ƙara mata kaza wancan sai ƙara mata to wannan kawai za mu jaza kiyayya ne mu rusa duk gabaki ɗan al'amurra gabaki ɗaya saboda haka wannan kuskure ne kuma iri-irin waɗannan maganganu dan ka ji an waɗi kan wani malami kar daraja shi ko kima shi tarbu a gare ka saboda haka kuskuren tun baya aka yi yanzu ka ɗauki irin su Musa Yusuf Asadu Sunna shin alkhairi nawa ya shimfiɗa a nan Nijar kuma shi bako amfanin shi ka ɗauki misali yanzu karatu ne muke nan gurin karatun da muke in bako ya zo zai karantar da wannan bakin iya karatun da zai kaga ba wannan littafin ba zai ɗauko karanta nan gurin wani abu ne zai amma adadin wanda za su je sun lullunka wanda za su zo nan kuma kai ma an ka je wani guri haka nan za yi ba wani sabon abu bane ba gaskiya da ake hudi da ita ce shi ma bakon zai hudi amma wai kima ne na bako ya zo shi kuma ba wai yau bane aka fara dan Allah su malamai sun sani tun da aka yi duniya dama haka ake sahabbai ma dama ana wannan wannan sai gari kaza karantar wannan sai gari kaza daukan ilimi ko ya bada wannan rahila fa haka ake yin ta in malami ya zo mu abin da wanke so ma in malaman sun zo a dinga tsara jalsa wadda take ilmiya a kira ɗalibai a yi tambayoyi a ƙara ba ma a yi wa'azi ba kawai a watsi kuma magabata da ma haka ne in malami ya zo ɗaliban ilimi za su zo su taru a yi tambayoyi a daɗe ilimi a samu ƙarin abin da a samu tasabbuti to kaga wannan wani abu ne wanda yake da daɗe amma a dinga wane ne ya zo an mushi kaza ina tsiya ina abinci abinci kare ma da ake ba abinci ka ji ma ana zance abinci ai abin gumya ne waye an bashi abinci waye yana zuwa bashi abin waye yana zuwa bashi kuɗi to kuɗi ma imani ake ba mun so muke Allah hore mana yanda kafirai ma sai dai mu dinga taimaka musu kaga duk waɗannan maganganu ba su da kyau wannan duka ba su da kyau kuma suna jaza kiyayya kuma duk wanda yake da wanda da dama zai gaya musu su ja bakin su kawai su ja bakin su yayi kuma an ce in an gaya maka sai ka rama kaddara ce dan Najeriya haƙuri to kai baka haƙuri ina ayoyin haƙuri dan Allah ina ayoyin haƙuri a haɗi ai abin ba daɗi amma to ayoyin haƙuri da hadisan haƙuri da muke haɗi ba su kuma a suke dan Allah ka gani idan wannan kuskure ne yawanci ake yi wanda kuma kaga dukkanin shugabannin nan karshen karkari dai kowane shugaba an san shekarun da yake za a zo a huce kuma wani ya zo kuma dama kowa ya sani in ana mulki wannan ƙasa da kowa da abokin shi kowa in mun kalli duk masu mulki za ka rabu wanda ana gane wa juna tsakani har da wani ya zo shi kuma da wani yake zo shi kenan an kare amma irin wannan abubuwan gaskiya ana hudda daga haddin mu na ɗaliban ilimi da haddin malamai muna shiga abin da bai kamata ba ka ga wasu har suna kama suna a kama sunan wani sai yanzu dan Allah irin su profesa Mansur Sakkwato irin su profesa Sani Umar Rijiyar Lemu ai sun fice wani ɗalibi ya ɗauko ce don gaci a kaza kaza kuma ai kowa mun sani kowa mun sani da nijar da najeriya ba wanda ba a sani ba kowa an sani kuma an san yaunin mutum kowa ilimi ba wanda ba a san nauyin shi ba saboda haka ba wutsiyar rakumi ta yi nisa da kasa ba a kwatantawa ma ba ɗaya bane ba ba ɗaya bane ba waɗannan ba ɗaya bane ba ba ka kwatanta su ba da wani karamin ɗalibi ko wani karamin ko wanda ma bai ma ga ɗalibai ba gaskiya ba ɗaya bane wannan kuma shi a baban wajibi difa'in ilimi ne na faɗi wannan wutsiyar rakumi ta yi nisa da kasa waɗannan mutanen kawai sun diddigen siyasar kasa sun sa abin da suke kuma sun rubuta duniya ta gani an ga rubutun kuma suna magana ana jin suna aman ilimi laraba suna cewa ta kallam tukurum kai magana a san kai wane ne kaga suna amayo da ilimi kuma sun bar asar na ilimi kuma ga ɗaliban su nan gurin sai dai wanda zaka yi dai wani kawai wata zamiya ta ɗauki mutum kaga ya kangare yana ta nuna abin nan shi kuma ba a cewa duk inda mutum ya faɗi wata magana mu zama kamar yahuda kawai yanzu duk malamin da ya faɗi sabanin sa raina kawai yan zage shi duk yan siyasa wanda aka sani da wannan wani lokaci ina majalisin kawo iliya da koyi matashi matashin nan yana daga ɗan gaba gaba a majalisin profesa a abin nan sale pakistan a lokacin da sale pakistan ya so magana ta siyasa wannan matashin sai ka zagi ya samu shi ka ɗauki misali da Allah irin kuma irin wannan abin za ka gada Allah yan ɗariƙa suna mashi wannan baki ba zai ya mutu Allah ji zai ya mutu Allah sai ba siyasa ba in mi kai wani in ridda shehun ne sai ya yi abin nan Allah in ridda shehun zai ina tabbatar ma ba zai bar shi to dan me mu zai zaman to kawai da an dan samu wani abu kawai ya mu zo muna ta abin nan in junan mu kan abin da bai kai bai kawo muna jiwon junan mu da abubuwa in na je heka da abu kai ma heka je ni daidai ne kuma in na ce an baka kuɗi kai ma in ka ce an baka kuɗi yanzu kai ma an baka kana da shi da an bani to kai ma an baka kaga shikenan mu rushe ban ga an baka ba ka ga an bani ba kawai ka dauki ma kanka alhaji ka ce wani an bashi kuɗi ka gani kuma in ya hodi kuma in ya ɓata wancan din har lokaci wasu da ban sun bashi kuɗi to ya ake so a zama dan Allah wannan kaga kuskure ne kuma bai daga tsarin matafiya ta magabata kuma yawanci shine a yanar gizo za mu ga yake ta yawo sannan kuma a majalisai na tantaunawa za ka ga irin wannan abin shi ake tantaunawa to amma wannan baya nuna cewa daidai ne wata zamiya ce mu muke samu in ka ji malami yana magana a irin wannan wata zamiya ce kabilanci haram ne kasa kaza kasa kaza kawai musulmi bai tona kawai musulunci ne kurwa aka sani lokacin da aka ma asali sunan nan kale kayan da jahilai suke rusa mai zagi kale kayan da jahilai suke cin mutunci shi daidai ne kawai a rusa wancan wancan a zage shi in kai mai ilimi ka bata wancan to shi wani jahili ai bai san baki mashi sai zage shi to ni ma yanzu wani masoyi na sai zo kuma sai ya bata ka kuma sai ya wani dan da kai ma sai zage ka ka ji dadi dan Allah haka babu jin dadi wannan in kuma wani ya gyara akwai wanda ya isa ya gyara akwai wanda ya isa ya gyara misali su irin waɗancan kaga ai mu mun yarda suna iya mana gyara kuma duk wanda gaji sun ma gyara ya yi itirafin su malaman shi ne to in ku har ya yi itirafin su malaman shi ne ya tsaro in suka mishi gyara me lahici dan Allah me lahici kaga babu wani lahici to kaga wannan fi sabilillahi kuskure ne haka nan Allah ya sa mu gane kuma mu ajiye dukkanin waɗannan abubuwa kuma kan mu manta duk duniya ce wannan abu ake mu kuma alaƙan mu addini ne lahira ce shine alaƙan mu wannan abu kuma na duniya mai zawa ne ya huce to fatan mu kasashen mu duka Allah ka mana aminci da zaman lahiya shi yasa manhajin ahlus sunna wal jama'a ba sama da shi yanzu malaman mamlakatul arabiyyah saudiya duk wannan abubuwan da ake dan Allah kasashe kana ji suna yi dan Allah yanzu kana ji irin wannan abubuwan suna yi yaman ko su shiga siyasar syria ko su shiga siyasar kaza ko su shiga kana ji suna wannan abin Ba a a asali da'awa ta alfai ina nan Niger ko yanzu ba na dinga kuruji ga shugaban da yake can Najeriya ko wanda yake abin nan saboda duk ko in dinga sukan wanda yake can maka ina hargitsa mutane na can gurin in ci ai ba shugaban kasar mu bane shugaban kasa na ne ba zan ma kuruji ba wannan duk kuskure tafarki ahlus sunna duk wannan babu irin wannan wannan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بإذن بما رزقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على سيدنا وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك